يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فإدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين وتابع التابعين له ولأصحابه صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين نعم
فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون نعم وإيانا زام سيا تو أرسا سورة بسم الله بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشركم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون
to karshen waɗannan ayoyi tun daga na sha shida zuwa ashirin da biyar suna ƙara tabbatarwa da afkuwar ranar alkiyama da kuma abin da zai biyo bayanta na abubuwan tsoro na firgita na razana to wannan tabbatarwa sai Allah subhanahu wata'ala ya karfafe ta da rantsuwa Allah ta'ala yana rantsewa da dukkan irin abin da ya ga dama ya rantse da shi amma dukkan abin da ya zaɓa ya rantse da shi kuma akwai abin da ya kasance na hujjar dalilin da ya sa wato ya rantse da shi kuma ko da yake za mu samu a wata aya Allah yana cewa fala aqulu bima tubsirun wa ma la tubsirun duk ma yazo ya rantse da komai ma kuma gaba daya da abin da kuke gani da abin da ba ku gani duk ya rantse da shi duk dai fa saboda yawan tabbatarwa da alkur'ani da tabbatarwa da za a yi tashin alkiyama kuma za a yi sakamako bayan wannan rayuwar akwai wata rayuwar fala uqsim bi shafaq wal layli wama wasaq wal qamar idza tasak shine Allah ya rantsa da wayannan abubuwa guda uku shafaqi da dare da wata wannan fa ko in ce wannan la daman da fala da laɗin ita ce wato wannan la tana korewa wancan abin da kafirai suke tsammani cewa suna tsammanin cewa ba za su komo wato ba su dawo wato zuwa ga Allah ba wato suna tsammanin cewa ko kuma kafiri yana tsammanin Allah ya hura wato ba zai dawo ba a yi masa sakamako ba ba zai dawo zuwa ga Allah ba wato idan ya mutu ya mutu kenan in hiya illa hayatu na duniya na mutu wani haya inna kana fi alai innahu zanna Allah ya hura Allah ce la sai ka dawo din kuma sai an yi maka sakamako kuma sai an bincika ayyukanka idan alhairi ne ka tafi gidan aljanna idan sharri ne ka tafi gidan wuta sannan kuma uku sai mu din wannan lata ta kore abinda wancan kafiri abinda kafiri yake zato cewa ba zai koma ba a'a la sai ka dawo sannan kuma uku sai mu ina rantsuwa wato bi shafaq me shafaq wato ja wanda ya kasance bayan faduwar rana zuwa lokacin sallar isha wallaili fa Allah yana rantsuwa da allail duhu na dare da abin da daren wato ya taro da abin da dare ya ɓoye saboda dare yana ɓoyewa abubuwa duk abin da ya kasance da gashi a fili ana kallonsa dare sai ya ɓoye shi da abin da ya kasance yana yawo dare sai ya sa sai ya hana shi yawo za mu ga akwai hatta bishiyoyi wannan daga cewa rana ta fara yin ƙasa sai ga cewa bishiyoyi duk suna yin bacci ko duk mutum da yake kula da bishiyoyi yake kula da ciyayi da damuna zai ga cewa duk bishiyoyi kuma suna bacci sai ga duka wato ganyen duka diyayin lum hakan nan wani idan yana bude sai ya kuma ya yi haka wani wani idan yana duban haka sai kuma sai ya yi haka amma daga rana ta hudu kuma sai sai ya bude to to haka nan ma fa ganye ke to haka nan ma dabbobi haka nan sun in kana kiwon kaza sai ka daga ta ga rana ta fara yin sai ka kuma tana neman akurki duk kiwon da ta sai ta dawo tana abin nan wato wannan ne kawai talatalo shi ne sai an je an nemo shi amma kaza dama za ta zo ta tafi a kurki da kanta dukkan wa'in tsuntsaye tattabaru ne kai hata idan gidanka akwai su hasbiya din nan irin su tsayewala akwai irin su barbela akwai shamuwa daga magarba ta zaka duk sun dawo kowa ya dawo kuma kowane za ka kuma ya takura ya sun kuyi da kansa hakan nan wani ya saka kansa a cikin afukafukinsa idan akwai ‘ya'yansa ya tattar ya saka a ƙarƙashinsa to haka nan kowane irin abu mai hankali ne abin nan ko mara hankali ne dabba ce ko mutum ne daga cewa dai dare ya yi to kuma kowa sai shiga sai sai zo ya takura to saboda wannan hikimar Allah ya rantse da dare ɗin wal kamar sannan Allah ya rantse da kuma alkamar wata izattasak a yaushe ne Allah ya rantse da shi izattasak a lokacin wato da ya cika ya taru ya cika wata kamala wasara badara ya zama wato cikakken wata alamsa kamar a ce daren goma sha uku a ce daren sha hudu kenan ko ran sha uku daren sha hudu to nan shi ne cikarsa kenan cikarsa kenan to Allah ya rantse da wannan din bai rantse da shi a san da yake farkon kama ba bai rantse da shi a karshe a san da ya cika ya zama hakan to da wannan cikakken wata din wanda ake kira albadar to wannan shi to da wannan ne ya rantse to me dalilin rantsuwa da waɗannan abubuwa rantsewa da waɗannan abubuwa dalili ne na girman waɗannan abubuwa ɗin kuma har yanzu dalili ne na girman wanda ya ƙago su ya halice su a da ba su idan kai kafiri kana musun cewar ba za a yi tashin kiyama in ka mutu ba za ka tashi ba to a maimakon Allah shi to ga wata waye wata ga rana waye rana shafaki waye wace sai sai a sai to ba ma ya rantsa da su dan ya ci to me wannan kenan wato wani abu ne tabbacacce wanda Allah ya rantsa da shi me yasa ya rantsa da saboda shi wannan kafi da yake musu yayi tambaya me wannan din to idan ya tambaya to ai kowane abu dai lalle yana da wata hujja ko kuma yana da wanda ya yi shi ko kuma akwai yadda aka kai aka same to kila garin bibiyar yaya aka yi aka samu shafakin nan yaya aka yi aka samu daren nan yaya aka yi aka samu watan nan kila wannan ta sa ya gane gaskiyar cewa lalle ya gane cewa Allah shine ashe yayi waɗannan abubuwa kuma wanda ya waɗannan kuma shine yake cewa ina ma in ka mutu zan tashe ka ni na halice ka kuma in ka mutu zan tashe ka ko ka zama menene ko ka zama ƙasa kuma sannan abin da ka aikata har yanzu in sharran in khairan zan gaya maka shi kuma sannan zan saka maka to sannan kuma la tarkabun na tsabakan me jawabi na wannan rantsuwa din la tarkabun na dabakan an tabak shine jawabul qasam Allah ce lallai wallahi tarkabun na sai kun hau tsabakan an dabak wato sai kun la tasadufan na sai kun samu sai kun sadu da wato canji na rayuwa daga wannan hali zuwa wannan hali daga wannan hali zuwa wannan hali don suna ganin cewa ana nufin annabi sallallahu alaihi wasallama daga wannan hali ya koma wannan hali daga wannan hali ya koma wannan hali a san da ya rayu a duniya a san da yake yin wa'azi yana wannan hali ya koma wannan hali na wahala gwagwarmaya da kafirai gwagwarmaya da wato arna wayansu kuma su a ana nufin mutane ma gaba daya a rayuwarsu zai kasance suna wannan hali su koma wancan hali suna wannan hali su koma wancan hali wato ba za ka zauna da a hali ɗaya ba kana cin wannan darura in ta wuce sai wannan in wannan ta wuce sai waccan in waccan ta wuce sai waccan wadansu suna ganin a'a abin da ake nufi wato kamar irin yadda Allah ya halicci mutum tun yana misali tabakan an tabak yana tun daga mani ya koma jini ya koma tsoka ya koma kashi aka saka masa wato fata ko sannan kuma aka busa mara rai sannan sun ba shi na kalkan akar don sun sai a yana dan jinjiri ya dawo ya zama bayan yana jinjiri ya dawo ya zama wato yaro ya dawo ya zama saurayi ya dawo ya zama dattijo ya dawo ya zama tsoho shine tabakan an daba har sai a tabakan an daba shine mutuwa ya mutu aka tashe shi aka zo tsayawar tashin kiyama sai sirati sai wuta ko kuma aljanna shine tabakan an tabaka duk malamai sun kawo wannan wannan dai abin da yake tabbatarwa shine a wannan fasara ta ƙarshe shine lallai idan ya san cewa hiya a mutuwa da abin da ya biyo baya sannan makoma ta ƙarshe ta zama ko dai da wamacin aljanna ko cikin wuta to ya zama kamar yadda Allah yake faɗa a wata ayar bala wa rabbi latubu asun haka ne ina rantsuwa da ubangiji na lallai latuba a sunna sai an tashe ku suma latunabbi'unna kuma sai an ba ku labarin bima amiltum abin da kuka aikata wata ayata da tafa kaifa tattaquna in kafatun yawman yaj'al wuldana shiba yaya za ku tsare kanku daga azabar ranar da take sanya ya yara kanana su yi furfura kamar yadda ya zo a suratul muzammil waccan kuma a so ta gabar aya ta bakwai sau da sai Allah sai ya musantawa kafirai wannan da'awa da suke cewa in sun mutu ba su tashi ba ko in sun mutu ba za a tashe su ba ba za a mai da su ba kuma ba za a sakan ka musu da abin da suka aikata ba sau da haka ba su imani ba ba su imani da Allah din ba da abin da ya faɗa ba su imani da annabin ba da ran tashin kyama sai Allah ya ce fa ma lahum la yu'minun an ce wannan inkari ko kuma istifahimi na inkari Allah yana musa musu wannan rashin iman saboda kowane irin dalili da kowace irin hujja ta bayyana amma me yasa suka kin imani ki kenan suka yi ko kuma wannan isfai fa ma lahum lami wato Allah yana mamaki ai mamaki abin mamaki a ce su kin imani bayan waɗannan hujjojin saboda wannan irin abu ne menene ya hana su yin imani bayan kuma lallai an tabbatar da hujja akan cewa za a yi tashin kiyama me yasa ba za su imani da shi me yasa ba za su imani da manzon Allah sallallahu me yasa ba za su imani da abin da alkur'ani izo da shi ba tare da waɗannan abubuwa da suka bayyana na duk mai hankali duk mai lura duk mai tunani babu wani sauran abin da ya rige wanda zai shakka akan cewa abin da Allah ya faɗa ba gaskiya bane ko ba za a yi tashin kiyama ba ban zama akwai mu'ujizozi ma da suka taimaka wajen su yarda da haka din sukan ce da annabi sallallahu alaihi wasallam in kana so mu imani da kai sai kai mana kaza ko irin waɗannan abubuwa sun sha bayyana amma duk da haka ba su imani da da hakan ba to me ya hana su wai za ƙuri alaihim alƙur'an idan aka karanta alƙur'ani gare su wato la yasa jiruna ba sa yin sajida wato wanne irin abu ne har yanzu ya saka kamar wato har yanzu ne ana kan tambaya kenan menene yasa idan an karanta musu ƙur'ani ba kuma sannan ba sa yin sajida din kuma me yasa ba sa kankan da kai a san da ake karanta alƙur'ani wanda su dai tun da larabawa ne masu fasaha ne sun tabbatar da ƙura'an nan ya ƙure kowace irin fasaha sun tabbatar balagar ƙura'an ta ƙure kowace irin balaga sun tabbatar tsarin alƙura'ani ya fi kowane irin tsari na larabci amma me yasa an an karanta ba za su yi sajjada ba na taɓa karanta a wani tafi amma na manta lamun shekarun da yawan gaske lokacin da wani ya zo yake karanta fasa da abi matumar wato yana karantowa daga a cikin sotil hijiri allazina ya da'una ma Allah ila na akar allazina tun dai daga can cewa وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وان الساعه لاتيه فسيسهل الجميل ان ربك هو الخلاق العليم ولقد اتيناك سبعا من المثل والقران العظيم فلا لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواج منه ولا تحزن عليهم ولا وكف الجان للموت ومتى انا وقلنا انا انا نذير كما انزلنا انا مكتسبين الذي جعل القران فوربك لنسالهم اجمعين اما كانوا يعملون فصدع بما تؤمر to sanda mutum ya karanto yana karanta yana karanta har yazo kan fasa da'a bi matumar kawai sai wani balarabe kawai sai ya manya yi sajada akram ya kace ya kai sajada ake wallahi rai rai sajada ne saboda fasaha sakau fasaha kawai to ashe kenan in ya zama cewa larabawa an karanta qur'ani sun ji suka kisi sajada to to zai zama kawai kawai ki kawai suka yi ko dai saboda hassadar wanda ya zo da ƙur'ani ko kuma saboda taurin kai kawai ko kuma suna kai idan suka yi sajadar nan kila za su rasa wani nasu ko su rasa jama'a su ko su rasa hanyar samun abincinsu haka ce abu hanifa ya da altabata a gari ya buga hujja da wannan aya akan sajada ta zan wajibi wato sajada idan ana karatun ƙur'ani aka zo wajen sajada akwai sajidu sun kai kamar wato goma sha biyar misali amma wato guraren sajjada amma daga ciki ina jin goma sha ɗaya ce kawai ake yi a mazhar malikiya ko a kirar warshi ne a malikiya goma sha ɗaya amma guda hudu na ƙarshen sotul hajji da na ƙarshen sotul najami da na wannan sura da na ikira wannan a malikiya babu to amma abu hanifa ya ce wannan aya ta nuna wajabcin yin sajada idan an karanta ta don mai saboda fa innahu zammun liman sami'ahu saboda zargi ne ga wanda ya ji alkur'ani in bai sajjada ba to amma imam malik yake cewa innaha laysat min azaimus sujud wannan sura ba ta daga cikin wannan sajada ba ta daga cikin sajajojin da suka zama wajibi manya manya li'annal ma saboda ma'anar la yasjuduna ba sa yin sajada idan an karanta Qur'ani ay la yuzu anuna wato ba sa miƙa wuya ba sa biyayya ake nufi a cikin ayyuka na wajibi abin da ake nufi ba sajjada ake nufi da za a dungura goshi ba shi a ra'ayinsa kenan imam malik to amma akwai wani ba malike ibn arbi a tafsirinsa yace a a wannan magana fa da aka ce imam malik ya faɗa a gaskiya akwai sake wasahihu annaha minhu saboda ingantacciyar magana wannan aya tana da cikin azaimus sujud manya-manyan guraren yin sajjada na wajibi wayar waitul madaniyin anhu kuma ma mutanen madina sun rawaito yin sajjada a wannan guri daga imam malik din ai an malik wakadi ita zada fiha alkur'ani wa sunna kuma bayan wannan curuwa da aka yi daga wajen imam malik kuma har yanzu alkur'ani shi kansa da sunna ta manzan allah sallallahu alaihi wasallam sun kara karfafa wannan magana cewa wannan guri gurin da ya wajaba ne a yi sajada saboda haka ya kamata ga masu karatun alkur'ani ko wanda ya ji ana karatun kur'ani idan ya ji an zo an karanta wannan aya to yi sajada mu ma abin da ya sa yuba a fage ne na koyarwa na karantarwa kila wani idan an zo za a yi sajada din ma ruga da gudu ya kai duk gaba ɗaya wato an tabbare mu da muke da yawan baki wato baki baki nan daga nesa waɗansu ba san ma irin waɗannan abubuwa ba to irin wannan ne ya saka ana wani sabon abu to shi to ko da shi kuma akan bi idan irin wannan ya zo kuma to sai ka ga masalaha me masalaha to shi ne ya sa to amma lallai ne ya kasance in kana karanta ka zo sai kai sajada in ya kasance kuma wani ne yake karantawa har yanzu sai kai kuma har yanzu akwai wata fa'ida wacce malamai suka bayar yana na cikin littattafai na malamai wanda Allah ya jarabce shi da yawan wasuwasi daman wasuwasi ba wani abu ne yake sa mutum wasuwasi ba shaidan ne iblis to musamman duka hanyoyin da aka ce idan an bi za a daina yin wasuwasi ko a wajen alwala ko a wajen sallah ko a wajen waɗansu harkoki waɗanda ba na addini ba za ka samu mutumin da zai tashi zai yi alwalar sallar azhar tun kamar karfe ɗaya misali in ya fara alwala yana sakewa yana fara yana sakewa har sai la'asar ta zo yana yi waɗannan ba nema ba ne duk sanda ka zo nan gidan in je za ka ga mutane barjak masu irin wannan hali wani sai ya awa hudu yana so wai ya samu tabbacin alwala ɗaya amma ya kasa in ya yi din ma ya zo zai salla sai ji kamar wani danshi danshi haka ko ya zo zai salla sai ji kamar ya yi tusa haka dai haka zai ta yi ta yi ta yi ta yi har lokacin sallar azhar ya wuce la'asar ta wuce wani kuma shiga ban ɗakin ya yi ta zama ya yi ta zama in yi kamar ya gama zai fito kuma sai ji kamar bai gama ba to idan masu irin waɗannan halaye ya kasance duk waɗansu hanyoyi da za a bi an bi su ko kuma irin wani mutum da ya zo yana ta tunani shin an ce Allah shi ya halicci kaza an ce Allah shi ya halicci to kuma Allah din shi kuma fa shi waye halicce to duk sanda mutum ya kai ga wannan inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai idena sai shiru kawai yace huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim ko kuma ya karanta kul huwallahu uku yi tofi barin hagun sau uku to ga irin waɗannan to in kuma duk wannan duk wannan an yi dubbe ba to shine sai malamai suka ce to ya karanta surar sajjada sura mai sajjada kadan ya zo sajjada din sai sai yayi dama shi dan ne yake sahi shi ku ba abin da yawa sa kaman sajjada kana yin sajjada gudu zai kwa to in kai sa ba zai ƙara komawa ba idan mutum zai iya karanta suratul sajada to alif lam mim a tanzilul kitab al-arabi fi min rabbil alamin in mutum zai iya karanta wannan har ya kai ga shan sajada ko tafakkaru ne wajen kumsa ce dai ta jafa junubun annal mazaji to shikenan sai kai in ka karanta sai kai sajada sai ka dai kanta ta jafa junubun to shikenan to kana yin sajada gudu zai kuma yana kuka yana kuruwa ce ka gani fa an ce ne yin sajjadan nan naki amma ka ka amma ka ga shi daga karanta aya kawai to saboda haka ya tafi wato zuciyarsa a mace gaɓoɓinsa a mace kuma ba zai dawo yana jin tsoro kar ya dawo ko za ka sake kuma in kai sa'a ma ifi ta yi gudu to ai kuma dawa dawa jidali ce saka wanda ba zai iya karanta wannan sura ba yana iya karanta irin waɗannan surori idan sama'un shakar idan ka zo wa iza quriya alaihim qur'an la yasjudun to sai kai sajjada ko kuma ka karanta ikira bismi rabbikal ladzi khalaq idan ka zo wasa jid wa qatar sai kai sai kai sajjada insha Allah za ga cewa Allah ta'ala ya raba ka da wannan aljanin da yake saka ka wannan waswasi din to to daga nan kuma sai Allah subhanahu wataala kuma sai ya bayyana to menene yasa su kafirai ba sa imani da Allah ba sa imani da manzansa ba sa imani da ranar lahira sai Allah yake bal ladina kafaru yukazzibu karyatawa suke karyatawa suke wala alim bima yu'un alhalin kuma Allah ya san abin da yake cikin zuciyarsu ko ma meye a cikin zuciyarsu wanda wanda wanda suka taro a zuciyarsu Allah ya sani in kareta wacce kawai ba dalili ya sani in akwai wani dalili ya sani to amma walwaƙe su kafirai da munafukai suna karyatawa ne da alkur'ani wanda ya taro tabbatarwa da tauhi da kuma tashin kiyama da kuma yin sakamako na alkhairi da sakamako na azaba suna karetawa ne ko dai hasadan li rasulullah sallallahu alaihi ko dai saboda hasada ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai ma khawfan min biya'i al manafi wal marakiz wal manafit ko tsoron kada su rasa wani wani amfani wanda suke samu ko su rasa waɗansu mukamansu ko su rasa waɗansu darajojinsu ko su rasa sarautunsu wa in ma inada ko kuma kawai taurin kai ne kawai wa in anan fil baqa'i ala ta ko kuma taurin kai da kuma lalle wai sai sun wanzu akan koyi da iyayensu da kakanninsu da magabatansu ko da ka waɗancan ɗin akan bata suke sau da duk wanda kaga cewa yana yi wa malami musu bayan kuma abin da ya faɗa nan wato yana da hujja yana da dalili to ka tabbatar da cewa ɗayan waɗannan babu dama cewa ya kauce ko dai tsoro yake kar ya rasa waɗansu amfaninsa waɗanda yake samu ko kun wani matsayinsa ko waɗansu darajoji ko waɗansu sarautunsa ko waɗansu mukamansa yake gudu kada su kauce masa idan ya bar wannan ishi gaba nan to fa shi wata rama in ya zauna in zai wa'azin sai ma yarsa ne zai ce saboda duk abin da zai faɗa da ake cewa ƙarya ne yana ce kafirci yana ce duk an zo an ce ba haka bane kuma an kawo hujja sai sai yarsa kuma me yi to yanzu na zauna ma ma amma in fa ba samu ne ya kasance abin nan eh shi dai tunda a bar shi akan nasa na nada saboda kadan mun zo mun ce mu abin da muke so shine tun da gari ya waye ya kamata a koma kan gaskiya abin da alkur'ani ya tabbatar a bi shi abin da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar a bita ko da wannan ya saba wa maganar kowaye a duniya ba maganar malamin ka ba ba maganar shehun ka ba ko ya saba wa ba ma wai maganar ko malu ko abu hane ko ya sabawa maganar abubakar a siddiq in dai wannan abin daga baya an gano cewa qur'ani ya saba masa ko tabbataccen hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba masa sai ka wance kalar da waccan maganar ai babu duk mutumin da ya kasance mai karfin imani ba yadda za a ce ga maganar annabi kuma ga maganar wani ta ci karo da ta annabin nan amma ya ce a shi dai har yanzu yana nan dai a dai magana wannan saboda shi wannan din ai ban san me yasa ido gara da da wannan abun ba to bayan kuma cewa idan malaman mazhabubun ne suna cewa dukkan sanda aka samu ingantaccen hadisi to shine mazhabata kowa dai ya faɗa ingantaccen hadisi sun ce shi ne mazhabarsu duk sanda aka samu nassi ingantacce a yi watsi da duk abin da suka faɗa wanda ya saba wannan a yi riko da wannan nassi kuma ba za ka samu ba a cikin alkur'ani har abada ba za ka samu ba a wani hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko ka samu a wata maganar shugaban wata mazhaba ko wani mujtahidi wanda zai gaya maka cewa na ɗaya ishe da kai ato wannan fa abin da na faɗa dole ne ka bi shi na biyu kuma ishe da kai ya gaya maka cewa na biyu wajibi ne a yi masa biyayya a cikin abin da ya faɗa ba wanda ya faɗa kuma babu wani wanda ya ce kuma wajibi ne a yawa na biyayya a ra'ayinsa babu to to amma sai ga waɗansu ɗin sai ga cewa sun ƙi haka ɗin ko don sau suna ga cewa matsayinsu zai kubce musu ko kuma ya zama saboda taurin kai ɗin to haka nan abu yake ko kuma cewa su dole dai su dai ina waje da aba ana ala ummatin wa inna ala asarihim a muhutaduna ko kuma mukutaduna bayan kuma Allah ta'ala ya san dukkan halittu ya kuma san abin da suke boyewa suke riyawa a cikin zukatansu abin nan wanda ya kasance kyakkyawa ne ko mummuna ne wallahu alam bima yu'una kenan fabashirun bi azabin dan wannan sai a yi musu albishir da wani abu na farin shi dama idan an ce albishir sai ka zata cewa wannan abu ne kyakkyawa ko to wannan karan bi azabin ali da azaba mai raɗi dan mene zan wato ba'a kenan a ƙara ba su haushi illa allazina amanu wa amilu salihati lahum ajrun ghayru mamnun sai dai wanda ya kasance ko dai kana dauka sai dai ya zama kenan wato wannan istisna'i ne wato muttasil ko kuma istisna'i ne munqati illal ladina amanu kaman munqati kenan in kana so ya zama kuma muttasil sosai illa sai ta zama wau kace wal ladina amanu wa amil salih lahum ajrun ghairu mamnun ko kuma illal ladina in kaga cewa ba a samu cewa in kaga cewa ba a yi musu da waɗancan abubuwa ba na alƙur'ani na tashin alƙiyama na manzancin annabi sallallahu alaihi wasallama in kaga cewa ba a yi wa wato mushir ko kuma mutane albishir da wannan azawa mai abin raɗaɗi ba to illal lazina amanu sai waɗanda kawai suka yi imani ko tun farko ko kuma suka tuba suka yi imani wa amsa ko da suna yi suka tuba to to waɗannan lahum ajrun ghairu mamnun suna da lada wanda yake mara yankewa dindindin dawwamamme ko kuma wallazina amanu amma waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka aikata aiki na gari ba irin na waɗancan ba waɗanda aka yi albishi dinnan da azaba mai raɗaɗi ba lahum ajrun ghairu mamnun suna da lada wanda ya kasance ghairu mamnun ba mai yankewa ba kamar yadda Allah ya faɗa a wata aya a tsa'an gaira majazuz wani wata kyauta ce za a ba su marar yankewa kamar yadda Allah ya faɗa su ta hudu aya ta 108 to so da haka za mu fahimta ce a cikin waɗannan a cikin wannan akwai kwaɗaitarwa mai tsananin gaske da imani da yin biyayya da kuma tsoratarwa da yin tsawa ga barin kafirci da kuma sabo to za mu gane cewa Allah ta'ala abu na ɗaya cewa ya rantse da waɗannan abubuwa guda uku sannan kuma don ya tabbatar da cewa lalle za a yi tashin kiyama don ya tabbatar da cewa ƙura'ani gaskiya ne don ya tabbatar lalle shi ne ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi don ya tabbatar cewa lalle za a yi sakamako a ranar lahira duk wanda ya mutu za a tashe shi kuma za a duba aikin da ya yi in alkhairi ne in khairan ne a ce aljanna in sharran ne a ce wuta na biyu kuma menene ya hana su kafirai su imani da Allah da manzansa da ranar lahira da alkur'ani don ka cewa abin da ya kawo shi ne ba komai ne yasa ba tare ku da cewa suna da fasaha tare da cewa suna da fahimta tare da cewa duk suna da waɗannan illa kawai ko dai jayayya ce ko saboda kar wani abu ne dan tamani ya kuce musu ko saboda su dai sun dage su dai za su ci gaba da yawa da yin takalidi ga iyayensu za mu gane cewa kafurai suna karyatawa ne saboda waɗancan dalili ta waɗannan dai su ne dai da waɗansu awa da za mu fahimta duk na faɗe su ma nake jin asan da muke fassarawa to ganin cewa ba su ne ko akwai wasu takardu ko tambayoyi ban san yadda lokacin namu wato ai kai kai baka nuna mun lokaci har ya tafi haka
da aka yi da jihadi muna fata Allah ba zai yi shi da wani ba an Allah ma ina da yaro na an shekara goma sha biyu amma har yanzu da yana tsarin da shi ko da yake na ji an ce na ban da ya bayani akan tsarin da shi amma Allah bai sa na yaro cikin tsarin don yi masa ne amma yanzu na ga ina zaune a gida saboda azumi kuma don yaushe ina da sauraron malam domin karatun malam da rauni da fatan malam zai taimaka min don ya sami yadda zan yi yawon sada da yaushe ke fatan Allah ya shirye ni da malam idan masu shirya ne idan ko ba masu shirya ne Allah ya mayar musu da kusan annabi. Amin.
to kwanakin baya mun yi wannan bayani game da fitsarin kwance akwai wata aya take cikin sotu hudin wakila ya ardubla ima ake wa ya sama wa kali wa gilal ma'u wa kulil amr wa al judi wa kila bu'dal amr zalimi wannan aya tana maganin irin waɗannan fitsarin kwance a jini na istihaza wato jini ya zo iki daukewa ga mace na biyu kuma abin da ya shafi haɓo duk je wani abu da zai fito daga jikin mutum wanda baya so irika fitowa irika tsayaya ko irika salalowa to wannan aya da farko abin da ake amfani da ita ke da rubuta ta kafa bakwai bakwai wato ana sha imam ibn taimiyya ga mai haɓo yakan rubuta masa a goshinsa ita wannan aya amma yakan yi fada akan cewa lallai in za a yi rubutun nan a rubuta da tawada mai tsarki saboda waɗansu allura suna rubutun da jinin da yake zubowa wai sai su rika tsokana suna rubuta wannan aya ce wannan haramu ne rubutu da jini aka dubi shi ibn nabawai ko zadul ma'arij jinsa na hudu na ibn qayyim jawziya asan da yake bayani akan kitabu kitabu kaza kitabu kaza kitabu kaza har yanzu kan kitabun ru'afi zaka samu wannan in banda na habu din sauran duk rubutawa za a yi kawai a sha wakila ya arula ima ake wasa ma wakali wakilin hatta mai kuma mai tsarin kwanci shi ma za a rubuta masa to in ya kasance misali aka yi wannan ko ba a san ba a cimma nasara ba alal misali to akwai ana rubuta misali kamar ita mai jinin haila hatta wannan din likulli na ba'in mustaqar kafa goma a kafa bakwai bakwai kullun har kwana goma sha daya likulli na ba'in mustaqar dangane da mai ta tsarin kwanci akwai waɗansu abubuwa wanda malamai suka yi bayani misali kamar cin naman bushiya bushiya dai wannan da ake waɗansu kuma sun ce ga maza amma cinyar dama a rubuta adam cinyar hagun a rubuta hawa ga maza wanda suke irin wannan tsarin kwance ban da mata sannan kuma an ce idan da mutum zai ɗaure gabansa da gashin raƙumi ma ba zai rika fitsarin kwance ba akwai irin waɗannan to akwai wanda muka faɗa ɗin a kwanakin baya shine yadda ake haɗa na man habbata sauda wato ya kasance dai ba mai bai kana da garin habbata sauda kana da zuma sannan kuma akwai kwai kwan kaza a samu wato a dafa kwan a fare bawon a dake wannan bawon ya zama gari a zo a hada da wannan garin habbata sauda da zuman nan a kwabe shi gaba daya ya zama kullun a dauki cokali ɗaya daga cikin wannan abin kwababbe a zo a saka cikin kwab ɗaya na madara a sha kullum sau ɗaya har kwana bakwai kuma duk lokacin da aka sha ko da safa ne ko da rana ne duk ɗaya ne babu wata ƙa'ida ko sai da safe ko sai da yamma amma za a karanta wannan aya wacce na faɗa kafa bakwai a ciki an gane ko kana bukatar zuma kana bukatar garin habbatar sauda kana bukatar bawon kwan kaza amma da faffe mai tsafta a dake a cuɗe su gaba ɗaya a rika ɗaukar cokali ɗaya ana zuba cin madara kofi ɗaya kullum ana sha har kwana bakwai insha Allah zai ɗauke za a daina fitsarin kwanciya na'am
da kafin malam da sharuwa ya ce malam mun ji mun su wannan haka da ne saboda zikirin da ake ranar juma'a a gaskiya muna yi muna jin daɗin sa muna so a nisa godiyar da shi shi da kuma a cikin a nan za mu ce Allah ya ƙara Allah ya ƙara mana san Allah da manzansa da kuma shi da ya wajen godiya na ke da Allah a alƙarinsa a wa miƙa godiya a miƙa mana godiya da wasu wannan kuta lafiya su ma da kare su da yawa don san annabi ya ce Ibrahim ne ne Ibrahim ya ce wa ɗin da to sai wannan kuma ana da zai buɗe shi to
zuwa ga malam malam ba wani abu ne ya kama ya ce malam sai dan ina neman taimako a wani malam Allah sun samu Allah ya ba ka ilimin addini malami dai yarinya ce ba wata babba ba ina so ka taimaka min da alƙawar da zan samu miji miji aure daga neman malam daga mai neman ke sai kuma aminu sarki ya ce yana neman a ina wani gaskiya manaja kuma da wani shi to na NTS go Abdu Sarki aminu Aminu Sarki go me na saye mutu sarki ba ya kusa da Allah akbar Allah ya gafarta masa wani
na'am to ah, game da godiya ga masu zikiri to ah, dama an ce daidai wani aikarkataccen wani ko wani can suna zagi suna shirkanta wani kuma shi yana godiya to babu wani abin ki wato game da zikiri wato inda Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu kulla haka tukati dinnan wato ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah mutukar tsoron sa ibnu mas'ud da su a, a, ibnu abbas suna cewa ma'anar wannan aya shine wato kai ta wato a, shine ka bi Allah kada ka saba masa kuma ka yi ta tuna shi kada ka manta shi Eh, abubuwa dai uku ne ko ah, suka faɗa to saboda haka kaga zikiri yana daga ciki kuma zikiri a zahiri ko a baɗin kowanne ya zo a nassin alkur'ani da kuma nassi na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama Eh, sannan kuma bayan wannan banda falalar shi kansa ko wa aqimus sala ku tsaye da sallah sai ce to ai a, sallah zikiri ce Allah yake a sallah daban zikiri daban tare da fallar sallah inna salata kanat al mu'mina kitabu hakika sallah ta kasance ko a ba wannan muka yi inna salata tanha an fashai wal munkar hakika sallah tana hana al fasha tana hana munkari ba yanzu ana ta yaki cewa a daina munkar na a daina al fasha ba ko irin yadda mutane ba za su dabbaka shari'a akan su kafin ma hukuma ta zo ko to to gashi tsaye da sallah ma kawai wannan sai isa wannan aiki za ka ce ai lallai ka lallai sallah ba dama ne Allah ce a tsaya tukunna wala zikrullahi akbar hakika zikirin Allah shine ifi girma haka ne ko to to saboda haka shikenan sannan sai kuma neman almusa'ada ko da wata take ko tana neman ita yarinya ce karama amma tana son addu'ar da za su samu miji ko to muna fata Allah ta'ala ya bata a kuma akwai abubuwa na farin jini akwai takarda tana murma ta farin jini akwai abubuwa na neman miji ɗaya daga ciki dai akwai wa azim fi nasu bil hajjatu ka rijalun wa ala kulli rami zati ne min kulli fajin ami da wayansu abubuwa da suke a tare da wannan aya duka suna nan a rubuce idan akwai wanda ya kawo takardar ko kuma ita ta ji tana iya zuwa ta karba wannan wa azifin nasu bil hajji ya tuka rijalan wa ala kulli rami ya tuna min kulli fajin amik ana rubutawa ne bakwai bakwai har har da zuwa to liye shahadu manafi alahu eh kafa bakwai amma ana mimta ya tina ya tina ya tina sau bakwai to kuma ana rubuta a karshe Allahumma ba'alan salihan li fulana bintu fulan Allah ka aiko da miji salihi ga wance yar wance ya duk malamai sun kawo irin waɗannan akwai kuma wanda ake rubutawa ranar ake wanka da shi wato ranar juma ana rubutawa da surar da ita kanta surar juma din da kuma surar ar-rahman allamul qur'an da kuma ayoyin nan guda biyu wa hayna ila musa anil qiyasat da kuma qala musa ma ji'tum bihi bakwai bakwai su kuma idan aka rubuta sai su wanka da shi duk shi ma wannan insha Allah wani samun miji ne sai kuma wanda yake ce a yi wa mahaifiya ce ko mahaifinsa addu'a shi aminu sarki daga nta ko nta kano kenan to Allah ta'ala saboda darajar alkur'ani don darajar wannan wata na ramadan don saboda darajar duk masu daraja don alfarmar annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ka gafartawa wato shi wannan mahaifi nasa kuma insha Allah za mu ci gaba da addu'a haka daban kuma nan ko yanzu ya kuma koma anti agent ko to ai can ma ya koma ya can ma din bai muna can har yanzu ko hoto a ho shine wannan ya zo da zuwa na'am na'am na'am ya to insha za mu duba ko akwai wata fadakarwa da zami to mudu iyakacin abubuwan da muke abubuwan da muke wato kamar suna cewa sun fitar da su daga musulunci ba to mu dai wato fadakarwa da muke wa dai musulmi musulmi karka yadda saboda wani hali da ka shiga ko na rashin lafiya ko na matsi ka ce wai za ka bar addinin nan naka saboda wani mai karkataccen addini ya zo ya saka maka romo a kunnanka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah shi da kansa yana mamakin lamarin mumini duk sanda farin ciki ya same shi wata wadata ta same shi ya gode wa Allah to sai Allah kuma ya ƙara masa duk sanda kuma wani matsi wani bakin ciki wani bacin rai ya same shi ya gode wato ya yarda cewa akan Allah ne ya tsora masa wannan to kuma har yanzu Allah kuma sai ya bashi lada kamata yayi musulmi su rika hanguwa wannan me yiwa ya kasance wannan abin da Allah ya dora miki na yoyon fitsari dan nan an kama mana takarda ne wanda yake nuna cewar kamar yadda zamu karanta ta nan gaba mu fahimci abin da ta kunsa gaba daya akwai waɗansu masu yoyon fitsari waɗanda a BBF din nan waɗanda aka fitar da su daga addinin musulunci suna musulmi saboda roman kullun cewa ko za a yi musu magani da sauransu kuma wajibi ne ga masu dukiya na musulmi su rika taimaka waɗannan kamar in yadda madakin gini na nan kano ya kaga ai shine ma ya gina wannan asibitin da yake cikin wato asibitin murtala ko shi ya gina bangaren da za a yi wa masu yoyon fitsari magani kuma na jin akwai wa'yansu ma da suka ɗauki nauyin likitoci guda biyu suka je suka koyo irin wannan aikin irin wannan ya kamata musulmi su riƙa yi ga abun samun lada ga abun samun alheri amma sai gashi waɗansu waɗanda ba musulmin ba suna amfani da wannan damar ta sakacin musulmi suna fitarwa da musulmi daga cikin wato addininsu to wannan shi don yanzu suna ganin cewa wato har har mata yan mata guda 400 a nan kuma an ce fiye da dubu ɗari biyar akwai su a najeriya ko suna fama da wannan cutar to kuma 75 musulmi ne a ko to saboda haka su ake ta kokari a wannan ya kamata mu farka kullum muna ta faɗa dina amma kuma mutane muna so mutane da Allah da annabi wato abinda ake faɗa dinnan na imani da ranar tashin kiyama na yadda da sakamako in ka aikata alkhairi zaka samu in sharri zaka samu ba wai sai kafiri kawai ba kar ka ji ana karanta ayoyin karka ce ai da kafirai ake da su ake a'a har da kai wannan insha Allah zamu duba sosai tunda ba karanta ne ba haka na dan duba har haka na'am zuwa ga malam tare da fatan malam ya sha ruwa lafiya Allah ya saka malam da alkhairi bayan haka malam na bi kana ba da wasu tabbatu a cikin su har da nishara to malam a cikin nishara ana cewa a tofa amma a bata sauri a sha a sha ta to malam mutum sai shi kai zai sha a wannan a bata sauri to malam idan mutum ya sha a lokacin da zai kwanta a cikin maganin a cikin sannan malam shi ma a wani san da zai kwanta da mijinsa to
maganin ya sani ke nan sannan malam shi ma eh, shi ma wanka da ake yi na nishar idan mace na jinin al'ada ya za ta yi in sai tsarki sai ta sake tun daga farko da kusa lafiya daga eh, da kusa da yawa yake saurin da kansa to ba shakka daga cikin irin abubuwan da mukan bayar akwai wani abu da muke kira nushira a gane nushira wani suna ne dai kawai muka dauka muka bai wannan amma nushirar da muke nufi nushira wacce addinin musulunci iya yarda da ita da nushira iri ishi akwai nushira wacce ba a yarda da ita ba amma wannan wacce Allah ya yarda da ita ce ko malamai duk sun yi bayani a cikin littafansu wannan suna ne muka bayar don isha bamban da waɗansu irin abubuwa waɗanda muke bayarwa a nushira ɗin nan babu wani wanda wato Allah ya taɓa mara mawafaka ya fitar da ita sai ni ba za ka same ta a kowane littafi ba amma kuma a littattafan take amma kuma malamai ne suka faɗa zauƙina ne da kuma a, wata fahimta da Allah ya yaban game da sha'anin ƙur'ani da kuma danganta da cutoci ya sa na fitar da waɗannan daga maganganun malamai daga ayoyin ƙur'ani yasa kuma babu wata cuta a duniyan nan wacce za ta iya cin karo da wannan in kaga cewa akwai cutar ta ci karo da wannan wato ta jure wannan nushira din to ka tabbatar da cewa ah, abin sai ka tuhumci kanka kai me yi din. Eh, to to saboda haka ana bin hanyoyi guda hudu alal misali na farko kamar yadda ka faɗa din nan wato akwai tofawa a cikin man habbatu sauda a shafa na biyu akwai tofawa a cikin garin habbatu sauda din kuma a rika ɗiba ana zuba a cikin abinci ana ci na kuma uku akwai tofawa a ruwa kamar yadda ta faɗa ana sha ana wanka safa da yamma na kuma hudun shine saura- saurarawa a kasa ko kuma a karantawa mutum mara lafiya a kunnensa yadda ake yi kenan wannan na wanka duk kwana uku ne ake sakewa ruwa din Ah, amma yin waɗannan ɗin don mutum ya yi mu'amala da matarsa ko matarsa ta yi mu'amala ko mace ta yi mu'amala da miji da miji ba wani abu wanda ya karya wannan saboda Allah ya yi umarnin yin magani shi ma wannan Allah ya yi ya yi umarni kowanne yana zamansa umarnin Allah ne dukkaninsu to kuma cewar mai jinin haila a malamai sun yi da cewa mai jinin haila da mai biki duk za su iya karanta ayoyi ko wa'in ayoyin tsari ko waɗansu addu'o'i na tsari wanda za su kare kansu daga cutoci ko daga waɗansu masifu da abin nan bala'ai mai littafin nan abin nan ɗajin ba ku zo da shi ba na atil bidayat yana cewa duk wanda ya kasance ya zama ya rubuta wani abu sawa'un a takarda ne laya ne rubutun sha ne tofawai a ruwa ishe daidai ike da wanda ya daga hannunsa ike ce Allahumma wato daidai ike da addu'a hakinin abinda mutum zai sha da wanda zai wanka da wanda zai shafa yana daidai da Allahumma wato yana daidai da addu'a to mu daga cewa malamai sun yi sauki ga cewa mai jinin haila mai bi isa iya yin addu'a na abin da zai kare kansu wannan ma ɗaya ne daga cikin addu'a kawai sai dai kawai kamar yadda ake faɗa kullum ko da ma wanda yake cikin tsarki ne ba a yarda cewa ya yi wankan nan abin da ya kasance wato mai najasa ba kuma ruwan ba a yarda a zubar da shi abin da yake wato mai najasa ba to to to banta kuma mai jini to lalle ne kasance in ma har wankan za ya kasance lalle sai an tsaftace duk wani guri da ake ganin cewa yana da najasa dan kar ya gamu da wato wata wato dan kar wannan sunan Allah ya gamu da najasa annabi sallallahu alaihi wasallama wani lokaci yana yin magana da cewa ana ganin kaman ko mace mai jinin haila ma in ta saka hannunta a ruwa ruwan ba za a yi sallah da shi ba ko ya lalace annabi ce sam mai jinin haila ai jinin ai jinin ne kawai amma ai ba jikinki shine ya zama wato najasa din ba saboda haka jikin mai jinin haila tsafta ce tsahiri ne annabi sallallahu alaihi wasallam ko hannu ta saka a ciki za ka yi amfani da wannan ruwan na'am
da surukinsa da surukai na da suka da wani surukin na da ya ke kama da ciwo da kansa suna kan buhari din da fatan allah da kan shi ne kuma allah ya sa ya gama lafiya da imani to da kuma wata mace da wanda suke cewa kayan sarki assalamu alaikum allah ya kara mana allah ya saka malam sosai malami dai na yi sarki ina saudiya sai na farka magana a gida ke yi mini kasar an haka nan an Allah ya aiki na biyu gide da zaura da zaura ina masu aure amma Allah ya kawo mini aure mutu ya zama kuma ne amma cewa zai kaga cina ne a gida wannan ma haka suke an Allah amma ina so a ba mu zama ko kuma in ce a zuwa wata za mu suka yi wa ‘ya'yanmu a kan Allah su yi sai kuma mutane da suka kai wanda mazajen su suka yi su kuma su sami abin da ba ke su ma saboda yawan jawaba sannan wannan ma kuma an ba ta ce malam dan Allah ina son ku taimake ni malam muna zaune ne da miji na ba wai wani sakani da suka ma sai sai uwarsa ta sa wani yaransa ya tafi lokacin da miji yau rabuwar su da miji shekara ta ke nan kuma iyayen da ita ma suna wani kamar da ita ce ba ta ba ta to na farko ina jin na farko shine na ma maganar mafarki ne ko kuwa mafarki a sauye shine farko to ta yi mafarkin ta je saudiya ko to a wanda ya yi mafarki ya je maka insha Allah akwai kyau ta zato cewa zai je saboda mai saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma kansa ko sai da ya yi mafarki ko la ta da kullun nan laƙada sadaƙa Allah ko rahulahu ruqya bil haq hakika Allah ta'ala ya gaskatawa annabin sa ruqi wato mafarki na gaskiya bil haq la ta da kullun nan masil haram insha Allah amina mahallikai ru'usakum ko muqasin la takafu to da haka ana kyauta zanciya wanda ya mafarkin zai je masa wannan aya shi ma annabi sallallahu alaihi kafin ya je sai da ya mafarkin ya shiga kuma i zama gaskiya dama ana fassara mafarki ne ko dai da ayar qur'ani ko da hadisin annabi ko da ko masal wato karin magana eh kuma sannan ya kasance ka san halin wannan mutum to gashi tambayoyin suna da yawan gaske amma shi wancan yana nuna mana kamar lokaci amma saboda mutane da suna nan alabashi ko da daga baya ne ma sake karantowa amma yanzu zan bada wayannan amsoshi na farko dai shine wacce take neman miji wato masu neman mijin nan suna da yawa wanda suke zawarawa zawarawa da kuma wacce mijinta ya kasance wato ya mutu wa'inda mijinsu wato ya mutu su kuma annabi sallallahu alaihi wasallam dama ya ce duk wanda a irin wannan ya same shi yana karanta la inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alamu ajinni fi musibati wa akhlifni khairan minha in mace ya kasance aurenta ya mutu ko mijinta ya mutu tana ce karanta wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam insha Allah sai Allah ya yaye mata wannan bakin cikin mutuwar auren ko mutuwar mijin kuma Allah ya ba ta mijin ma da ya fi wancan khairan min haka nan Allah ya wa ummu salama dadda ita kasance tana karanta wannan kuma sannan akwai ayoyi na farin jini kuma insha Allah za mu zo mai bayani cikakke mai yiwa wata zai kasance ba wai bakin jini bane ba wai dan saboda ba ta da maneman ma bane a'a mai yiwa akwai abin da ya shafi abin da ake cewa ta'adilu zawaj sahih ta'adilu zawaj akwai sammu na hana aure ko akwai aljanu da suke korewa manema ko kuma suke hana aure kullu malamai sun wannan bayani akwai hanyoyi guda biyu muna da su insha Allah a tuna mana za mu zo mu yi bayani dalla dalla dalla irin yadda mutane za su iya yi da kansu والسلام على المرسلين والحمد لله رب الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبكينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر